قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قال ما manzo Allah sallallahu alaihi ko kuma bangi da warkar ya ce annabi ya faɗa wa mutane inna ma ad'u rabbi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni dai ina bautawa ubangiji na ilahan sarki guda ɗaya abin bauta guda ɗaya wala ushriku ahadan ba zan hada kowa bihi da bautan ubangiji ba a harawa Allah da wani abu tabaraka wa ta'ala Allah baya karba نعم ko shi ya sama koriya Allah baya karbata saboda an hada masa da wani مم.
duk abin da ibadar da aka yi ba don Allah ba Allah baya karbata مم.
to balle kuma a ce za a bauta wa wani abu a hada kuma a bauta wa Allah to Allah baya karba wannan ibadar مم.
walin nila قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل قل إني لن يجيرني من الله أحد ولنجد من دونه ملتحدا illa balagan إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتادا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا الله أكبر قل إني لا أملك لكم قل كذا يا موسى يا رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم kashe inni ni dinnan la amliku lakum darran ban mallaki cutarwa ba gare ku mana bayan da abin da zan yi in tura muku ci- cuta in ta zo wajen ku wala rashadan ban mallaki shiryarwa ba ma'ana shiryarwa da batarwa dun na Allah ne wanda Allah ya shirya shi ne zai shiryu man yudlilillahu man yudlilillahu fala hadiya lahu ومن يهد الله فهو المهتد مم.
ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا inda Allah ya bada ya shirya da mutum shine mai shiriwa wanda Allah ya batar ko ba wanda ya sai shirya da shi addar ubangiji shine mai wanda zai kawo ciwo ko wahala ko ko matsi ko tsanani ko menene ma dai annafi'u kuma ubangiji shine mai amfani shi duk abin da ya kawo a cikin abin da ya kawo akwai akwai amfani a ciki wahidun Allah nan dai guda ɗaya ne qul ka gaya musu ka ce inni lan yujirani min Allahi ahadun ni in nan wani mutum ba zai iya taimako na ba min Allahi ya hana ni azabar Allah min azabihi azabar Allah in asaituhu in nasabi Allah in nasabi Allah to fa ba wanda zai zo ya tsaya min ya ce kada Allah ya min azaba saboda kowa bawa ne wajen Allah kowa kuma zai koma wa Allah bawa ne in kullu man fi samawati wal ardi Mm.
illa atir rahmani abda duk abin da yake cikin sammai da abin da yake cikin kasai kowa zai zo wa Allah a matsayin bawa don da bawa ne kuma sai yadda aka yi da shi walan ajida min dunihi multahadan ko ba zan samu wata mafaka ba min dunihi in ba Allah ba Mm.
Allah shine shine zai kawo maka ciwo kuma ka koma kai ta roƙonsa ya Allah ya Allah har Allah ya dauke shine zai kawo wahala Mm.
ka koma gare shi shine zai dauke duk abin da ya kawo dai ba inda zaka koma wazannu Allah malja min Allah illa ilaihi eh, sun tabbata babu mafaka in dai abu daga Allah yake to babu wata mafaka sai dai a koma wa Allah kuma to shine illa balagan min Allah wa risalatihi a ni dai abinda aka sa ni in isar da saƙon Allah la amliku lakum ba abinda na mallaka a gare ku illa albalagu ilaikum sai dai in isar muku da abinda ubangiji tabaraka ta'ala ya aike ni min Allah abinda ya taho daga Allah shine alqur'anin nan wa risalatihi da saƙon Allah da yace in gaya muku idza ballaga ma fa'ala ma alaihi manzo sallallahu alaihi wasallam idan ya isar da sakon Allah Mm.
to shi ya aikata abin da yake kansa Mm.
duk annabi in ya zo ya gaya wa mutane ga abin da Allah ya ce ga abin da Allah ya ce Mm.
sauran ya rige wa mutane Mm.
wanda ya debi shi kenan ya tsira Mm.
wanda ya gibi tsaka- shi ya- shi ya rage Mm.
amma dai shi annabi ya isar wal baqi bi yadillahi tabaraka wa ta'ala kuma sauran mana sa shari'a har mutum ya shari'a ya zama mutum wannan a wajen Allah yake yana hannun Allah wa yusbihu da'iya wa laysa li min al-hidayati shay'un ah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa an aike ni in isar da sako in kira mutane zuwa ga Allah amma shari'ar ba a hannuna take ba Mm.
innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha'u eh ba za ka shirya da wanda kake so ba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai shirya da wanda ya gada ba da Abu Lahab bai shiga wuta ba da Abu Jahl bai shiga wuta ba duk mutanensa ne kuma yana son su Mm.
amma da yake abun a- daga Allah yake da sai bar wa Allah kawai kudura Allah ta yi aiki falau kana li shay'un min al hidayati manzo Allah sallallahu da dai akwai wani abu mana da shari'a a hannunsa take lama dalla ahadun da ba kowa ba wanda zai bata kowa da kowa da ya zama musulmi duk duniya da ba za a samu kafiri ba Mm.
in dai da annabi ne mai sa shirya sai ya shirya da kowa saboda shi sarkin rahama ne so yake kawai kowa ma Allah ya rahamce shi abinda annabi yake bukata wa kulika insanu wa iblisu muzayyinan shi iblisu kuma an halicce shi saboda ya zo ya kawata wa mutane bata wa laysa lahu min ad-dalalati shay'un shi ma ba shi da shi bat- batarwan ba hannunsa take ba law kana li iblisa shay'un min al-idlali lama hatada ahadun Mm.
da dai iblisa yana da wat- wata dama tabar da mutane da hannunsa take da ba wanda zai shirya ma shi kuma da ya bar da kowa da kowa ai dama haka yace la ungwiyannahum ajma'in aka shedan yace yace duk da yana nabi adam sai na bar da su Allah ya sha ma banda bayina Mm.
inna ibadi laysa laka alayhim sultanun Sosai.
shi yasa shi ma sai ya rage yace illa ibadaka minhumul mukhlasin ai dai bayinka na gari wa man yasi Allah wa rasulahu Mm.
saura dai wanda ya saba wa Allah da manzonsa fi tauhidi a cikin kadaita Allah ya iya kadaita Allah ya hada wa Allah wani abu Mm.
to wannan ya sani fa inna lahu nara jahannama ko fa anna lahu nara jahannama akwai wutar jahannama tana jiransa ire-iren su khalidina an kaddara musu dawwama Mm.
fiha a cikin wuta har abadan har abada ba ranar fita halun hal ne min damiri man ah, wa man yasillah dinnan filahu ma'ana wanda yake cikin ah, wa man yasillaha wa rasulahu ai, wa man yasillaha din akwai akwai man a man din akwai lahu a ciki riwayatan limana saboda an kiyaye ma'anan man din man din ma'anan ta jam'i ne shi yasa aka ƙara ayar da khalidina No.
ba shi khalidan ba No.
kaga mutum ɗaya aka ce wa man yasillaha wanda ya saba wa Allah ko kuma ya yi kafirci wa Allah Mm.
wa rasulahu da manzon Allah Mm.
sai Allah ya ce fa inna lahu nara jahannama Mm.
wata jahannama tana dakon sa kaga duk mutum da ɗaya ne amma sai aka ce khalidina za su dawwama sai masu yawa ne to man din duk inda ta zo ita tana yin ma- tana da ma'anar mufradi Mm.
tana da ma'anar tasniya tana da ma'anar jam'i wa man wa ma wa al tusawi ma zukir wa haka za zo inda ɗayi in shuhir to shi ne a wahiya halin muƙaddaratun ita hal ce wanda aka aka kaddara ta wal ma'ana yadkhuluna ha kafirai za su shiga wuta Mm.
muqaddaran khuluduhum an kaddara dawama su a cikin wuta hatta idza ra'aw حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا Hmm. hatta idza ra'aw ma yu'aduna fa sayalamuna man adhafu nasiran wa aqallu adada hatta idza ra'aw har lokacin da kafirai suka ga ma yu'aduna abinda aka alkawarta musu suka ga lalle lalle sai sun shiga wuta ga wuta a gabansu kuma sun tabbata za su fada min al'azabi shine suka ga azaba a lokacin ne fasa ya alamuna za su gane Mm.
inda hululihi fihim yayin da suka sauka a cikin wuta yawma badr ne ranar badr ne aka za su a cikin wuta ma'ana kafiran da aka kashe a badr ina gaba ɗaya jan wuta ne aw yawmal qiyamati ko kuma ranar tashin kiyama ne ma dungurungun wanda duk kafiri ma sai ya zo kuma sai an kashe wuta Mm.
to a lokacin za su gane man adafu nasiran Mhm.
idan su da suna ganin suna da mataimaka yasa suke ta kafirci to za su gane waye ne ma- mai wanda mataimakansa masu rauni ne shine kafiri Mm.
waye ne wanda mataimakansa masu ƙarfi ne annabin Allah kenan wa gallo adadan su nan ne za su gane da suna cewa ai ai muminai ba su da yawa Mm.
ko ba su da ƙarfi Mm.
to in sun je wuta za su gane su waye ne marasa yawa Mm.
su waye ne ko marasa ƙarfi Mm.
a wanan su waye ne suke kaɗan mataimakan su kaɗan ne a hum su ne masu- masu mataimaka kaɗan su ba su da mataimaki banda shaidan shaidan ne kawai shi ma kuma in ya zo ya zungura in ya ga za a riza da shi sai ya gudu Mm.
sai ya bar su Sosai.
kamar su shaidan iz qala lil insani fur Mm.
falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu allaha rabbal alamin Mm.
shi shaidan in ya taba mutum ya ce kai kaza kai kaza in ya ga mutum ya durmo ya fada sai ce ka ni fa kafi karfi na ai ni na san Allah sai ya gudu haka yake yi Mm.
na qul inna dari قل ندري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا
قل إن أدري ما أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا الله قل كذا يا موسى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدري ني بن سني با إن إن ما ننت ما ne.
Mm.
ما أدري ني بن سني ba Mm.
a garibin ma tuwaduna Mm.
alkawarin da ake na azaba har da- da suke cewa a kawo azabar wani mata hazal wa'adu in kuntum sadiqina ko annaba kun kun fiya damun mutane azaba za ta zo az- har yanzu ba mu ganta ba a kawo ta mana Allah a- annabi ya ce to ni dai ban sani ba alkawarin azabar da Allah ya muku yana kusa ne am yaj'al lahu rabbi amadan Mm.
ko kuma ubangijin ya sanya lokaci mai dan tsawo Mm.
amma ala kulli halin dai azaba in Allah ya faɗe ta sai ta faru Mm.
Inna Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji akfa amra sa'ati ya ɓoye lamarin tashin kiyama Mm.
tamaman gaba ɗayansa Mm.
ya ɓoye wa kowa Mm.
la ya- ya'lamu waqta wuqu'i sa'ati illa Allah wahdahu Mm.
ba wanda ya san lokacin da za ta tashin kiyama sai Allah Mm.
wannan ka Allah ya ɓoye wa kowa kowa ba bai sani ba Mm.
kowa ya shi maka a lokaci sai dai ta eh, sai a- alamu da misalu da waɗanda annaba manzala sallama ya bayar sai ka ce na ga alama kaza tashin kiyama ya kusa Mm.
amma baka isa ka ce gobe za a yi ko jibi ba a wannan ka yana hannun Allah ne har tashin duniyar ma duk yana hannun Allah Mm.
a rasulu sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama lam yadri bai sani ba Mm.
a garibun an ba'idun tashin kiyaman za a yi shi nan kusa Mm.
ko kuma a za a ja lokaci Mm.
wannan yana hannun Allah ne Mm.
alimul ghaibi عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضي من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا liya'lama ليعلم أن قد بلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحاط بما لديهم وأحسي كل شيء عددا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رص- رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا عالم الغيب ألا نندي مثلا abin da yake boye Allah shine masanin gaibu shi ya san abin da yake boye Allah ubangiji kenan huwa alimul gaibi shi ya san abin da zai zo za a yi nan gaba da wanda za a yi can gaba da wanda za a yi can can gaba fala yuzhiru ubangiji ba zai bayyana bayyana wa ahadan wani ɗaya daga cikin halitta ba yaddali ba zai tsinkayar da shi ala gaibihi akan abin da akan ilimin sa Allah ya boye ilimin sa baya gaya wa kowa Mm.
wani ilimin sai mutane ba su san komai ba sai abin da aka sanar da su wa ma utitu min al-ilmi illa qalila ba abin da kuke da shi na ilimi sai kaɗan wanda Allah ya bayar sauran wanda Allah ya boye ba wanda ya san shi hazal gaibi wannan gaibi da ake faɗa allazi huwa sa'atu nan kamar maganar sa- tashin kiyama ake yi wannan gaibi na nan tashin kiyama ne inna Allah la yadlu ahadan alaihi Allah ba zai kayar da kowa akan tashin kiyama ba shi yasa da aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mata sa'atu yaushe za a tashin kiyama Mm.
sai ce mal mas'ulu an habi alama min as-sa'ili Mm.
wanda aka tambaya da wanda ya tambaya duk ɗaya suke wajen sani sa ba wanda ya sani Mm.
mana dai kowa bai sani ba Mm.
Ah, Allah ba zai kare kowa ba illa man irtada min rasulin Mm.
sai dai yardajjen Allah wanda ya zama manzon Allah fa innahu shi yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasadan Mm.
yasluku zai shiga min bayni yadayhi a gabansa wa min khalfihi ko bayansa rasadan shi ya san yanda wa ma'ana yana tare da ubangiji ya, ya bashi ilimin da zai bashi ta bangaren mala'ikun da za su sauka a wajensa saboda haka abin da ya sani ko ba zai gaya wa mutane ba Mm.
in Allah tabaraka wa ta'ala ya zarta da idan ubangiji ya yadda an yaddali a rasulan zai tsin kayarwa wani annabinsa a cikin annabawa Mm.
aw malaka min mala'ikatihi ko wani mala'ika cikin mala'ikunsa Allah yana so ya gaya masa ga ya gaya masa ga lokacin da za a yi abu kaza ya dalihu ala ma sha ya tsin kayar da shi abin da ya ga dama Mm.
Ah, haka a shi Allah yake Mm.
min min bayni yadayhi rasulin wa min khalfihi rasulun min al mala'ikati yahzunahu Mm.
Allah dai ya sanya wa kowa manzo Allah ya sa eh, ya sa manzo min ne dai gaban mutum Mm.
duk dan adam da yake tafiya akwai manzo a gabansa wanda yake gadin sa yake lura da abin komai dinsa a bayansa ma akwai kuma wannan manzon mala'iku ne Mm.
minal mala'ikati mala'iku aka sa ya fazo da su kiyaye dan adam Mm.
Eh, duk dan adam wa inna alaikum lahafizin Mm.
kiraman katibin Mm.
Allah ya sanya masu kiyaye ɗan- ɗan adam wanda masu rubuta ayyukan ɗan adam masu kyau da marasa kyau Mm.
liya'lamu an liya'lama Mm.
saboda ubangiji ya nuna ya nuna ilimi na fili Mm.
an kada ablangu ya nuna wa mutane cewa annabawan nan fa sun isar ar-rusulu manzannin nan Mm.
sun isar da risala rabbihim saƙon da ubangiji ya basu Mm.
kuma sun isar wa mutane Mm.
wa hada bima ladaihim abin da yake wajen mutane Allah ne yake kewaye da iliminsa Mm.
wa sa kulla shay'in Mm.
Allah ya kiyaye komai adadin a gididdige yake Mm.
komai Allah ya lissafa shi rayuwar duniyar gaba ɗayanta da Allah ya ajiye ta sai da ya ajiye mata hatta sakonninta ma sai da ya faɗa aka rubuta Mm.
sakon kaza za ta yi a duniya Mm.
duniyar gaba ɗaya za ta zauna sakon kaza ne Mm.
sannan ashe za ta zauna minti kaza Mm.
za ta zauna awa kaza za ta zauna rana kaza za ta zauna kwana kaza za ta zauna sati kaza za ta zauna wata kaza za ta zauna shekara kaza duk yana rubuce Mm.
Allah ya riga ya gama wannan Mm.
komai Allah inna Allah yubdi wa la yabtadi Mm.
shi Allah bayyanawa yake yi ba farawa ba Mm.
shi Allah ba irin gwamnati bane a zauna a tsara abu yau a fara aiwatar da shi gobe Mm.
a shi dama komai dinsa a tsare ne Mm.
kawai sai dai a bayyana wa abinda lokacin da bai yi ba in lokacin abu bai yi ba za a gan shi ba in lokacin sa yayi ba sai an ce to a zo a zauna a shirya shi a dama a shirye yake shi kafin ya fara halitta ma ya shirya komai Mm.
ya gama Mm.
shine adadin dinan tamyizun muhawwalun ma'ana wa asa adada kulli shay'in da adadin shine maf'ulin asa Mm.
kulli kuma mudafu ilaihi ne da sai wannan mudafu ilaihi sai ka dawo da shi ya zama shi ne mafulin sai shi wa sa kullu shay'in to adadan din sai ya dawo tamyizu daga shay'un Mm.
alimun gaibi ubangiji shine masanin gaibu Mm.
wala yuzhiru ba zai bayyana wa ahadan ala gaibi bisan gaibin sa ba Mm.
hadha la yunafi wannan bai kori anna al-anbiya akhbaru bil mughayyabati Mm.
eh annabawa sun ba da labarin wasu abubuwa da basu zo ba Mm.
kuma sun zo din Mm.
wa qala amru kama akbaru bihi kuma su annabawan da suka bada labari kowane annabi akwai labarin da ya bayar kuma labarin ya zo annabi Musa ya bada labarin zuwan annabi Isa annabi Isa ya bada zuwan labarin manzo Allah sallama Mm.
duk sun haɗu sun bada labarin zuwan annabi kuma sun ce za- lokaci kaza za a yi kaza lokaci kaza to duk wannan abu ne wanda Allah ya sanar da su Mm.
wannan ba a ce masa gaibu Mm.
in Allah ya riga ya tsinkayarwa wani Mm.
da abin ya tashi daga gaibu Mm.
ya dawo wanda aka tsinkayarwa shi ya sani Mm.
wanda bai sani ba shine gaibu a wajensa Sosai.
shi kuma gaibu yana da yawa duk abin da baka sani ba wani ya sani shikenan shi a wajensa ba gaibu ne kai kuma a wajen kan gaibu ne Mm.
eh ko menene hatta sana'o'i in wannan ya iya sana'a kaza kai kuma baka iya ta ba wanda ya iya shi ba gaibu bane ya iya kayansa Mm.
kai kuma baka sani ba kai kuma gaibu ne ya kashe maka kayi sai ka bata Mm.
shi kuma in an ce masa yayi sai yayi saboda ya iya Mm.
to haka Allah yake ya tsitsinka wa mutane irin ilimin da kowa za a bashi Mm.
to haka annabawa sun bada labari kuma abu ya faru Mm.
wal awliya'u kazalika haka ba- bayin Allah waliyai su ma sun faɗa kuma abin ya kasance Mm.
Eh, tun zamanin bayan manzo Allah sallama bayan tun zamanin tabi'u tabi'ina aka fara rubuta littattafai ana faɗin alamomi na tashin kiyama Mm.
kuma har yanzu a cikin su ake ana na ana ta ganin su Mm.
wa ahlul ilhamati kazalika Waɗa- mutanen da Allah yake kimsa musu wani abu ko da ba waliyai bane ba annabawa bane su ma sukan bada labari yanzu nan in mace ta ciki aka kai wa likitan yi tsakanin sai shi da namiji ne kuma sai a je a haifi da namijin kaga ilimi ne aka bashi Mm.
ba wai ya shiga ilimin Allah bane Mm.
a'a abinda Allah ya boye masa da shi da kowa da kowa da uban yaron da uwar yaron da dingin da likitan da kowa Mm.
Allah ya ɓoye masa yaron nan kan ɗan wutar ɗan aljanna ne farar wuta ne.
Mm. Sosai.
Eh ka je ka gane namiji ne ko mace ya yadda Mm.
ilimin ka ne.
Mm.
Amma ka gane ɗan wuta ne ko ɗan aljanna ne mutum bai isa ba.
Mm.
Ka gane in ya zo duniya shekara nawa zai iya mutu.
Mm.
Wannan ma ba za ka iya ganewa ba.
Sosai.
In ka gane in ya zo duniya ruwa kofi nawa zai sha kafin ya mutu Mm.
ba za ka iya ganewa ba.
Sosai.
Abinci ƙwaya nawa zai shi kafin ya mutu ba za ka iya ganewa ba.
Wani taku nawa zai taka a duniya baka sani ba Mm.
to kaga wannan ilimi ne wanda Allah ya ɓoye wa kowa Mm.
in Allah ya ce shi ya san abin da yake cikin cikin mata Mm.
to wani dan duniya ko dan eh, ko yahudawa za su ja to ai haka ne kan ga mutane sun sani yanzu na aka je aka kai wa likita ai sai ya ce da namiji ne kuma a haifi da namijin Mm.
ai yadda wannan ilimi ne Mm.
eh Allah ya yarda ya bashi Mm.
amma dai ya gano mana dan kam dan aljanna ne ko dan wuta ne shi yake bukata Mm.
ba zai iya ganewa ba Sosai.
wa halul ilhamati man kana minhum mustaqiman ala dinihi a cikin waɗanda Allah yake kimsawa abu Mm.
akwai wani ma- madaidaici ne yana rike da addini sosai mutumin kirki Mm.
to shi fa ilhamatu karamatun in yayi ilhama Mm.
ana ce mata karama Na'am.
idan yayi wani abu shi ya gane abu kaza shikenan abin da ya gane sai ya sai ya fito daidai ya zama karama a gare shi ya zama bawan Allah Mm.
kamar yadda akwai ire-iren su da yawa wanda Shehu Usman dan Fodiyo Allah ya kara masa yarda yayi maganganu a cikin littafansa abu kaza zai faru kuma abu ya faru Mm.
hatta zuwa Shehu Ibrahim ma Shehu Shehu Usman ne ya faɗa Na'am.
eh Shehu Ibrahim kauna dai zuwa sa Shehu Usman ne a lokacin zakarin su shekara nawa ya kai shekara ɗari Mm.
amma shi ya faɗa ya ce ga ga inda za a haife shi ga yanda zai taso ga inda zai zo ga yanda yake har har jikinsa ma sai da ya su- ya suranta shi Mm.
ga yadda mutumin yake ga yadda yake ga girmansa Mm.
ga ga ga eh, yanayin tsawonsa da jikinsa da komai da ayyukan da zai yi duka shehu Usman ya faɗa Mm.
da shehu Usman ina ya ganshi Mm.
a'a shi wannan ilhama ne bawan Allah ne Mm.
Allah ya nuna masa bayin Allah tunda shi bangaren sa ne Mm.
sai Allah ya nuna masa bangaren bayin Allah da za su zo irin sa Mm.
ire-iren sa Mm.
eh, wasu mutane ma sun taba zuwa wajen shehu Usman din Na'am.
wasu fulani guda uku Na'am.
to sai suka zo suka sauka a wajen sa Mm.
da suka sauka sai ya ɗauki nono madara ya ce a kai musu sai ya dinga yawaita cewa da suka zo sai ya ta ce musu malamai sannan ku da zuwa malamai sannan ku da zuwa malamai to sai da ya ba wa ɗansa ya kai musu madara ya ce waɗannan jahilan ka ce musu malamai ya ce a kai dai ka kai in ka kai kuma tunda cikin ɗakin kamar bukka ne zana ne ka koma gefen ɗakin ka ji me za su ce shikenan ya kawo madara ya ajiye a gabansu a cikin ƙwariya da faifayi suke rufewa suna kwance a kan shimfiɗinsu ɗaya daga cikinsu da ya tashi da ya buɗe nonon sai ce wannan nonon saniyar da aka tatsa a gida take ba ta zuwa kiwo ya aka yi ya sani
Na'am.
ɗaya daga cikinsu da ya tashi ya duba nonon ya ce wannan bujumi take shayarwa wa ya gaya masa
Wani mutum.
Wa- ɗaya da ya tashi ya ce wannan nonon daga farar saniya aka tatso shi kuma haka ne Na'am. Allahu ya zo shi ga abin da suka ce shi a to ba shi na shi maka malamai ne Mm.
kowa da ilimin sa da abin da ya sani sosai su kuma bangaren ilimin su kenan Mm.
to abin da mutum ya sani ka bar masa Mm.
ilimin sa ne wanda baka sani ba ba- baka san shi ba Mm.
wanda ka sani kuma za ka iya magana a ciki Mm.
to man sai da aliyu na bi dalibin karamar lawajahu ya ce da wanda suka sani za su yi magana wanda bai sani ba ya shiru da duniya ta zauna lafiya haka ne duk rigimar duniya wanda bai sani ba ne zai ce shi ma ya sani Mm.
kuma sai ya yi magana Mm.
to na ke da samun rigima na amma wanda suka sani tun da ake malamai a duniya daga sahabbai malamai ne har yau in dai malamai ne za ka ga komai ɗinsu ɗaya ne Mm.
ba a samun sabani Mm.
in ka ga sabani wani ne wanda ba wannan bangaren ba ya yi tsalle ya shiga wa wajen sosai ka dole za a samu rigima sosai
to shine Mm.
a wa man kana gaira mustaqimin ala dinin Mm.
wanda bai daidaita kan addini ba baya kula da addinin sa ba mutumin kirki bane sai ka ga yana yin abubuwan ban mamaki Mm.
kamar yanzu yadda turawa suke da sauran mutanen asiyan nan na kere-kere da sauransu a ilimi ne Mm.
in ba ilimi ba zai kera abu kuma abin ya je ya amfani Mm.
da kaga ilimi ne to amma wani abu za shi masa karama ne ba Mm.
a sai shi istirraju eh shi an ba shi dama ne kafin ya tafi ya je ya haɗu da ubangijinsa Mm.
in dai in dai bai tuba ba Mm.
in ma sirrin ko kuma a ce si- siri matsafa ma suna yi Mm.
masu tsafi sai su haɗa wani tsafi wanda in suka haɗa shi kowa ya ganci sai ya gudu to shi ma ilimi ne ilimin sirrin suka iya Mm.
awon gairu zalika ko da sauransu Mm.
ولكن لم يزل ولا يزال رجال أو أحد يخبرون بالمغيبات فيقول الأمر كما أخبروا أما أكوي مزاجي ko ɗaiɗaiku daga cikin mazaje suna ba da labarin abin da zai kasance kuma abin ya faru kamar yadda ya kasance Mm.
eh, suna yin haka sosai Mm.
eh, kamar wani matashi dai shi ma dai shehu dan fodiyon ne Mm.
wani matashi ne ya taso daga can morocco Mm.
wannan garin da ake ce masa fast ɗin Mm.
sai ya taso ya zo ya yi kwana saba'in a hanya Mm.
ya zo sokoto ya zo ziyartar shehu usmanu Mm.
ya zo ya sauka da yamma Mm.
yana isa shehu usmanu da ya gan shi sai ya kira sunansa ya marabce shi na'am sai ya mamaki ni fa ban taɓa zuwa sokoto ba ya aka yi yasa sunana Mhm.
to bayan haka sai shehu usmanu yake tambayansa ina wane makoshinka Mhm.
ina wane ina wane haka ya ta litsawa masa mutanen da ya sani a garinsu Allah ya ce duka su lafiya sai sai ya gagara haƙuri ya ce shehu ka taɓa zuwa garinmu ne Allahu ya ce Akbar.
ban taɓa zuwa ba Mm.
to ya aka yi kasan mutanen garinmu har waɗanda nake shin abinci da zuba ka san su ya ce ya ba wa- ai ba damuwa Mm.
na san dai yanzu ka yi kwana saba'in a hanya ka shiga ruwa kwana arba'in ka tafi a ƙasa kwana talatin kwana ka saba'in cibiyar ka zo ya ce haka ne Mm.
ya ce to wannan ba abin mamaki ba ne Mhm.
ya ce duk abin da ake- yake faruwa a duniya ai na sani Mm.
sai yasa saboda haka don na san garin ku ai ba ai garin na kuma a duniya yake Mm.
ba abin mamaki ba ne Mm.
ya ce kai bari in gaya maka bayan duniya ma abin da yake faruwa na sani Shehu. Na'am.
to ka ga irin wannan Mm.
ah yukbiruna bil mughayyabati suka bada labarin abubuwan da basu zo ba Mm.
sai ga wani abu kama akbaru in abin ya zo kuma sai ya zo yadda suka fada Mm.
fa iza nafaina haza Mm.
idan muka ce muka kori wannan Mm.
wa qulna muka ce inna muradallahi anna al-ghaiba la ya'lamuhu ahadun Mm.
fa za yushakkiku an-nasa fil qur'ani Mm.
idan muka ce duk kowane irin gaibu ma Mm.
ba wanda ya san shi sai Allah Mm.
to wannan zai sa mutane su yi ta shakkan qur'ani Mm.
الغيب الذي لا يعلمه الا الله هو وقت وقوع الساعه غيبin da ba wanda ya san shi sai Allah Mm.
lokacin yin tashin kiyama wannan Allah ya boye wa kowa Mm.
wa ma siwa hadha min al-mughayyabati abin da ba wannan ba abubuwan da suke boye akwai ran da manzo Allah sallama ya tsaya ya yi huruba Mm.
tun da safe har azhar ya sauka kai sallah ya koma minbari har akai sallar la'asar ya ya ya- lokacin sallar la'asar ya ya koma ya sauka kai akai sallah ya sake komawa haka har rana ta fadi Ba- had- had- sahabin da ya bada hadisin ya ce a wannan wajen manzo Allah ya gaya mana duk abin da zai faru a duniya Allahu Akbar.
ya ce duk mutumin da zai zo Mm.
ya samu mutum talatin mabiya bayansa ko mutanen kirki ko mutanen banza sai da annabi ya gaya mana shi da sunansa da garin da zai zauna Allahu Akbar.
ya ce wanda ya rike ya rike wanda ya manta ya manta Mm.
to ka gani ya ga wannan ikbaru bil gaibi ne Mm.
yawa sanar da abin da zai zo ne Mm.
to shine abin da ba tashin kiyama ba ra'ayina an tajribati man yukbiru bil gayyab bil mugayyabati wa yatil amru kama yukbiru Mm.
muna ganin wasu abubuwa mutum yakan ba da labari ko mutumin kirki ko ba mutumin kirki ba ma a, ko a cikin turawa ma za su samu wani sai ya rubuta littafi sai shi ashe maka littafin sai nan da shekara ɗari biyar za a gano wasu abubuwa na littafin shi ma ilimi ya ba shi Mm.
ba wai waliyi ba ne Mm.
in ma karamatan ko a ba shi karama in mutumin kirki ne idza kara min ahli istiqamati yana daga cikin mutanen kirki bayin Allah au istirrajan ko kuma ayi saboda a nan na ɗaya masa mana ya za- ya zama a ƙara masa wahala a ƙara masa hujja idza kara min man la khaira fihim idan yana daga cikin mutanen da ba su da alheri amma kuma yana ba da labari kuma abu yana faruwa Mm.
walakin al-kashfa zulmaniyya Mm.
الذي يكشف أما يجري يكشف أما يجري في هذا الكون يقول سارة وللنصارى وللمجوسي مم.
أما إذن كشف نظلماني ما نكشف كشف بيوني Mm.
أكوي كشفي نهسكي Mm.
wannan yana ƙara wa mutum kusanci da Allah ne Mm.
ba wanda ba za ka gani ba a'a zuciyar kashe za ta shiga da haske sai kai ta ibada eh kai ta ninninka ibada da da kake yi sai ka ji ka ƙara sai ka ji ka ƙara wata ma hali in na kirki ne baka san ma inda zai zo maka ba sai ka ga kana halayen Mm.
to wannan ana ce masa kashfun nuraniyun Mm.
a ciki in mutum ya kai wani a hakan sai ya ta mafarki da annabawa ya ta mafarki da manzo Allah sallama wani har ya kai ma ya fara ganin sa Mm.
to wannan shine kashfun nuraniyun Mm.
kashfun zulmaniyun kuma shine abin da yake tafiya a cikin halitta kawai abubuwan da ake gani abu kaza zai faru nan kaza misali kawai tun damuna bata sauka ba wasu masana wannan bangaren sai su ce maka bana za a yi ruwa da yawa Mm.
kuma sai a yi Mm.
ko kuma bana za a yi fari waje kaza da waje kaza har su lissa wa guraren Mm.
kuma duk sai a yi Mm.
wannan ba waliyai ba ne a su haka irin abin da Allah ya sanar da su ne Mm.
to wannan yana faruwa ga bokaye suna fa- faɗa abin ya faru Mm.
nasara yana faɗa abin ya faru Mm.
majus wato maguzawa Mm.
kafirai da basu da addini Mm.
su ma sukan yi faɗi wani abu kuma abin ya zo ya kasance Mm.
amma wal kashfun nuraniyu Mm.
la ga illa li ahli Allah tabaraka ta'ala Mm.
amma kashafi na gaske Mm.
na haske Mm.
na ƙarin imani Mm.
na ƙarin kusanci da Allah Mm.
na ƙarin soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Mm.
wannan baya faruwa sai ga mutanen kirki bayin Allah Mm.
Allah ya sa mu a cikin su.
آمين نعم سورة المزمل مكية وهي ثماني عشرة آية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا
سورة- نصفه أو انقص منه قليلا Auzu alaihi.
أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
سورة المزمل مكية وهي ثمان وعشرون آية نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نعم نصفه أو انقص منه قليلا نعم أو زد عليه مم.
ورتل القرآن ترتيلا الله أكبر wannan sura نعم ana ambatonta da sunan a sunaye daga cikin sunayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi sunansa ne muzammilu نعم sunansa ne muddassiru نعم muzammilu ya samu sunan lokacin da aka fara kawo masa wahayi ah, yana ibada a garu hira نعم ya je ibada mala'ika jibrilu ya zo masa ah, ya ce- ya kawo masa karatun farko نعم igra din nan نعم ya fara ce masa igra ya ce ma ana bi ƙarin نعم kai karatu ya ce ni ba mai karatu ba ne نعم haka ya karanta masa ayoyi guda biyar نعم اقرا ب- بس- بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق مم.
اقرا وربك الاكرم مم.
الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم نعم to da ya dawo sai abin ya yi shi kamar ya yi masa kamar kamar zazzabi to da ya dawo sai ya dawo kamar yana jin zazzabi haka نعم sai yake gaya wa matarsa zammilo ni zammilo ni الله أكبر kulullube ni kulullube ni نعم to shine sai da aka za za a sake kawo wahayi sai jibrilun da ya zo sai shi masa ya ayyuhal muzammilu ya kai mai lullubuwa نعم sai Allah ya kira shi da sunan shi kenan ya zama sunansa الله أكبر
to tana farawa da bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal muzammilu Mm.
ya kai mai sallul lubuwa bum bumin laila Mm.
bum ka tashi al-laila da daddare Mm.
kai sallar dare gaba daya daren Mm.
ko kuma ka rage kaɗan Na'am.
illa qalilan Mm.
sai dai kaɗan Mm.
sababu nuzuli hadhihi surati Mm.
sababin saukan wannan sura Mm.
anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallama Mm.
manzo Allah lamma tazawwaja bi khadija binti khuwailid Mm.
yayin da yayi auren sa na farko Mm.
yana dan shekara 25 ya auri na khadija tana da shekara 40 wa kanan ganiyatan kuma tana da dukiya mawadaciya ce sosai tana da dukiya wa rasulu sallallahu alaihi wasallam la yamliku shay'an min al-mali a lokacin annabi ba- babu kudi a hannunsa ko kadan Mm.
أهدت خديجة بجميع أموالها للرسول صلى الله عليه وسلم سينا أنا خديجة تشيت دودوك يتما تملك على النبي Mm.
ita da ma miji take so kuma ta samu ta yi aure Mm.
tunda ta yi aure yanzu maganan hada hada maganan saye da sayarwa da waye duk ta ajiye Mm.
yanzu dukiya ta mijinta ne yanda yayi da dukiyar shi kenan yayi to haka suka yi Mm.
fa azra Allah rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi tasarrufi bil mali Mm.
kama kana ta tasarrafu Mm.
annabi ya ce mata a ki rage dukiyar ki ki ta juya abinki Mm.
dama kai kiya san dukiya dukiya ai sai mai ita Mm.
to shine haka annabi ya gaya mata wa ya kuzu rasulu sallallahu alaihi wasallama sai ya batta tana juya dukiyar Mm.
amma yakan karbi zadan guzuri Mm.
wa ya zabu ila ngari ya tafi wancan kogo Mm.
inda ake zuwa ziyara innan ngaru hira Mm.
wanda eh, da ake ce masa eh, ngaru hira dai Na'am.
sai ya je ngar in- ilan gari mana gari hira'in kogon hira wanda yake kan dutsen da ake ce masa sauro Na'am.
fauka jabali sauri Mm.
wanda ake ce masa dutsen sauro wato dutse mai kama da bujumi Na'am.
jabalun shahi'un dutse ne na sama sosai ya yi sama sosai Mm.
da kyar mutum zai haura ma Mm.
ya ɗaliyu alaihi mustafa sallallahu alaihi sallama manzo alaihi sallama yakan zo wannan dutsen a nan yake ibada Mm.
wa fi rasihi garun ƙarshen dutsen akwai kogo Mm.
yarkulu fihi a cikin manzo Allah yake shiga cikin wannan kogon yakulu wahdahu shi kadai zai zauna hunalika zai zauna a wajen li ibadatillahi saboda ya bauta wa Allah Mm.
zai zauna ya ta ibada sai ya ta ibada ya ta ibada yayi kwanakin da zai yi kafin ya sake dawowa ya zo ya karbi guzuri Mm.
ma kana ya arifu kafiyar al ibadati ba wanda ya san wace irin ibada yake yi Mm.
tsakaninsa da Allah ne shi da ma rasulullahi ne Sallallahu alaihi wasallam.
walakin ibadatu fi tilkal muddati al khalwatu faqat Mm.
shi dai ibadarsa a wannan lokaci baya zama cikin mutane zai in yana yana so yayi wannan ibada zai je ya wafinta ya zauna shi kadai ya tazilu anin nasi ya- ya nesar daga barin mutane mutane ma ba san ma inda yake ba Mm.
ya su qalbuhuma Allah tabaraka wa ta'ala zuciyarsa ta saura daga ta tsarkaka tsakaninta da Allah ne kawai hatta ja'ahu alwahyu yana cikin haka har wahayi ya zo masa bayan ya cika shekara arba'in Mm.
jahul malaku mala'ika ya zo masa a cikin wannan kogon wa fil gari yana cikin kogo wata arwada lahu sai ya ga mutum mana ya ga mala'ika a gabansa Mm.
wa qala lahu sai mala'ikan yake gaya masa yace iqra kai karatu Mm.
qala annabi yace ma ana bi qari inni ba mai karatu bane Mm.
yaksudu yana nufin annahu la yaqra'u annabi ba baya karatu Na'am.
me me amfanin karatu karatu amfaninsa ilimi ne ya fi kowa ilimi Sosai.
to ina wajen wa zai karatu Babu.
har wanda yake ce masa kai karatun ma shi ma bai- ba zai koyar da shi ba Mm.
Eh, ilimin annabi daga Allah ne Sosai.
wa innaka la tulqal qur'ana min ladun hakimin alimin Sosai.
Allah ne yake koyar da shi Mm.
to wanda Allah yake koyarwa mutum ya ji tsoron Allah haka ba ba annabi ba ma Allah ya ce zan ji shi koyar da shi Mm.
wattaqullaha wa yu'allimukumullah Sosai.
ku ji tsoron Allah sai Allah ya koyar da ku Mm.
balle annabi ma wanda ya fi dukkan annabawa to Sallallahu.
kaga shi ba bukatar karatu Mm.
in ka ga ana karatu a wanke allo a yi waye a nemo takardu Mm.
a ana so a yi ilimi ne Mm.
duk wanda mutum ya wuce- ya wuce wajen na ba za a gan shi yana rike da allon ba Sosai.
ko ba za a gan shi yana rike da takardun ba saboda ya wuce su to annabi tun farko ma shi ya wuce takarda ya wuce allo ya wuce rubutu ya wuce karatu sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam.
shi yasa ma la alamul qira'ata annabi bai- bai iya karatu ba Mm.
wal kitabata bai iya rubutu ba Mm.
An- Allah ya hana shi ma shi karka rubuta Mm.
wala ta hudu bi yaminik Mm.
idan lartabal mubdilun kar ka sawa masu kokonto su dinga cewa kai ka- kai ka rubuta qur'anin kar ka rubuta Mm.
annabi ta rubuta qur'ani ba ko alifi bai rubuta ba sai dai mutane su rubuta Mm.
ya zo ya karanta a rubuta Mm.
to a lokacin a cikin wannan kogon fangaddahu jibrilu jibrilu sai ya zo ya lullube shi hatta balanga minhu aljahada bayan ya ce masa yi karatu Mm.
ya ce ba zai karatu ba jibrilun sai ya zo ya sa shi a cikin fiffiken sa sai ya rufe shi Mm.
har ya ji nauyin wannan ah, ru- lulluban da aka yi masa fa allakahu jibrilu ya sake shi wa qala zai shi masa ikra ikaratu fa qala annabi shi ma ana bi qari ni ba mai karatu bane fa maddahu ya sake lullube shi hatta balanga minhu aljahada nan ma sai da ya ji nauyin wannan lulluban fa arsalahu jibril ya sake shi wa qala ya shi masa igra kai karatu Mm.
qala annabi shi ma ana bi qari ni ba mai karatu bane wa gaddahu ya sake lullube shi Mm.
hatta balanga minhu aljada har sai da jibril manzo Allah sallama ya ji nauyin wannan lulluban fa arsalahu jibril ya sake shi Mm.
wa qala lahu sai tunda shi ba mai karatu bane Mm.
to sai dai a karanta masa sosai kawai shine sai jibril ya karanta wannan ayoyin ya ce igra bismi rabbikal ladzi khalaq har zuwa ƙarshe zuwa ayoyi guda biyar ɗin. To a wannan lokacin faraja ila Khadijata. Manzala sallama ya dawo wajen na Khadija wa qalbuhu yarjuhu. Zuciyarsa tana rawa saboda abin da ya gani da kuma halin da ya tsinci kansa. Yana cewa kashitu ala nafsi. Ni ina tsoron fa kada wani abu ya same ni. Ya ta'arradu li shaksun. Wani mutum ne ya zo mini ya guru li yana ce mini igra kai karatu. Wani la garau ni ko dama ba mai karatu bane. ne. فقالت خديجة سيما تسكشي مسا تالله لن يخزيك الله أبدا أنت تصل الرحمة وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق لست ممن يخزيه الله yace sai ta ce masa a'a ai Allah ba zai kunyata ka ba kai din na cikin halayenka karasa da zumunci kana ɗaukan nauyin mutane duk wanda ya rasa abu wajenka yake zuwa wanda bayi da shi kana bashi kasibul maduma kana saukar da baƙi duk baƙon da ya zo in ya zo an daina sauka ma a fada wajen ka ake sauka kuma kana taimako akan abubuwa idan wani wata masifa ta samu mutum ko wata jalala ko wata wahala in ya zo wajen ka kana yaye masa ai ka ba ka cikin waɗanda Allah zai kunyata su ba za- Allah ba zai kunyata ka ba to fa nazaral wahayu wahayi ya sauka kenan ya fara sauka fa qala laha sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah yake gaya wa rana Khadija bayan ta faɗi haka wa huwa yartajifu amma jikinsa yana rawa kamar mai zazzabi yace zammiluni zammiluni min shiddati hauli ma yara sallallahu alaihi wa sallam yace mata kilullube ni kilullube ni saboda tsananin abinda uh, a manzo Allah ya gani fa zammalatu kuma sai ta lullube shi ta kawo masa mayafi sai ta lullube shi fa ja'a al malaku sai mala'ikan ya sake dawowa ya ce masa ya ayyuhal muzammilu ya kai mai neman lullubuwa ɓumin laila ɓum Na'am.
ka tashi da dare to shi an kira shi da muzammilu da ya ayyuhal muddassiru shi ma dai lullubuwan ne duk sunayensa ne ɓum ɗara shay'un kabirun fil alami wani abu babba ya faru a duniya ikhtara Allahu hadha al isma Allah ya zaɓi wannan suna liyashmara kulla mutazammilin ah, kulla mutazammilin yanamu lailahu kullan sai sunan ya kasance duk wanda zai lullube kansa ya kwana yana bacci sunan samu zammilu to da aka ɗauka suna aka mai da shi na manzo Allah ya zama suna mai daraja wal qur'anu yaqulu qur'ani yana cewa ya ayyuhal muzammilu qum huwa al mustafa sallallahu alaihi wasallama to annabi ake nufi shine ake ce masa muzammilu ka tashi wa ya ummu kullu man tazammara bi disarihi yanamuhu laylan laylahu kullan kuma bayan an yi wa annabi magana ana magana da wanda zai ƙara dare a cikin bacci a kar ka ƙara da daren ka gaba ɗaya yadda dare yake da tsawon nan Mm.
ka samu lokacin da zaka dace ko ɗan raka a biyu ka yi mana ba ka son kusanci da Allah ne a cikin dare akwai lokacin da Allah yake cewa ma kowa ya roƙe ni in bashi to in kana bacci yaushe ka roƙe shi to saboda ka ya kamata mutum ya samu ko farkon dare in ya san ba zai tashi da wuri ba ko kafin ya kwanta ya- ko da na fi raka biyu ne kuma ya tuba wa Allah ko da sau- ko marra ɗaya ne ya yi istighfar ya tuba wa Allah ya nemi kusanci da Allah in yana da hali ya karanta wani abu na Qur'ani ya yi addu'a kafin ya kwanta in kuma ya san in ya kwanta zai tashi to ya bari sai ya tashi in ya tashi sai ya wayannan ibadun ya yi almuzammilu almutallafifu bisa ya biyu wanda yake lullubuwa da tuwa da tufofinsa Mm.
ɗum ka tashi sallin laila kai sallan dare Mm.
sallin laila kullahu kai sallan dare gaba ɗayan daren Mm.
fasara al-mustafa sallallahu alaihi wasallama yusalli al-laila kullahu Mm.
manzo Allah sai ya kasance duk dare ma gaba ɗaya shi sallah yake Mm.
illa qalilan an ce masa sai kaɗan zaka rage a dare Mm.
nisfahu kai sallah rabin dare Mm.
sallin nisfan kai sallah da daddare- rabin dare Mm.
wa num nisfan sai kai azumin ka kuma rabi Mm.
abin usminhu qalilan Mm.
ko kuma rabin ka rage kaɗan Mm.
an gusu minu minan nisu daga wannan rabin da aka ce kai sallah Mm.
ba ka- kai bacci Allah zai sanama wanda za ka yi bacci Mm.
ka sake rage wannan ma'ana ka kasa dare ka kashi uku Mm.
inda hali Mm.
kai ibada kashi biyu kai bacci kashi ɗaya Na'am.
tanamu qalilan sai kai bacci kaɗan Mm.
a tusalli kai sallah nisfal laili rabin dare in kana so Mm.
au tusalli ko kai sallah sulusan laili sulusin dare Mm.
ma'ana kashi ɗaya bisa uku na dare Mm.
wata namu sulusai ne kai baccinka kashi biyu a cikin dare Mm.
au tusalli sulusai ne Mm.
wata namu sulusan Mm.
ko kuma kai sallah kashi biyu bisa uku kai eh, bacci kuma kashi ɗaya bisa uku duk yadda kai dai Na'am.
au zid alaihi Mm.
in kana so kuma ka ƙara Mm.
ala kulli halin dai in dare yayi Mm.
ana so dai mutum ya ibada komin kankantarta Mm.
ma shi ta gwargwado yadda kake so Mm.
wa huwa mukayyarun an ba manzo Allah sallallahu zabi fi ayu salliya nisfal layli Mm.
ko ya salla rabin dare aw sulusan layli ko sulusin dare aw sulusayn layli ko kuma kashi biyu a cikin dare a cikin kashi uku Mm.
Allah ya ce masa warattilil qur'ana Mm.
kuma ka karanta qur'ani tartilan a jere Mm.
tasbur ka tabbata fi tilawati a cikin karatun qur'ani Mm.
rattilu ka karanta shi tartilan jerantawa alqur'anu shi alqur'ani yurshiduna da'iman kullum yana shiryar da mu ila kasrati tilawati alqur'ani shi qur'anin kansa yake gaya mana mu karanta shi Mm.
eh Allah ne tabaraka ta'ala yake cewa ai ta karatun qur'ani saboda in- inda ake karanta alqur'ani manzo Allah sallama ya ce masifa ba za ta sauka a wajen ba Mm.
in karatun qur'ani yayi yawa to ba za a haɗu da masifa ba to Mm.
ko don mutum ya kore masifin ma yayi karatu mana Sosai.
watilawatul qur'ani karatun alqur'ani afdalul ibadati mullaka yafi kowace ibada Mm.
duk ibadar da zaka yi in sallar kake yi ma cikin sallar karatun qur'ani ne Sosai.
harfin wahidun min alqur'ani harafi ɗaya na qur'ani la yuwazihi amalun ma babu aikin da zaka yi kashe yayi daidai da harafi ɗaya na qur'ani Mm.
duk ibadar da kai a duniya ka tara ibadun duniya gaba daya Mm.
in ka kawo qur'ani harafi ɗaya ya wuce wannan ibadar Mm.
wali tilawati adabun kuma karatun yana yana son laduba in mutum zai iya Mm.
daharatun inda hali ya zama kana da tsarki kake karatun qur'ani Mm.
wastiqbalun in zaka iya ka fuskanci qibla wal julusu in za in zai yi ka zauna ka ka karanta a zaune wan nazaru fil mushafi in zaka iya ko ka iya da ka ka rike takarda Mm.
rike takardar ma shi ma wani abu ne in ka karanta kana rike takarda akwai ladar da za a baka fiye da inda ka karanta da ka Mm.
walau kunta da fasul qur'ana ko da ka haddace to ka ka- ka dauki takarda wani lokacin iya so sai ka ajiye lokacin ka Mm.
wannan lokaci zan karanta ina kallo Mm.
wannan ko zan karanta da ka Mm.
yayi Mm.
wai za karata ayatan ayata khawfin Mm.
in ka karanta ayar da take bada tsoro Mm.
ta kafu ka ji tsoron da Allah ya faɗa Mm.
wa tattaizu kuma ka wazantu Mm.
ka ɗauka da kai ake Mm.
shi qur'ani yadda ake son sa Mm.
duk wanda yake karatun qur'ani ya ɗauka shi kaɗai aka saukarwa da qur'ani Mm.
idan ka kawo maganan muminai sai ka ɗauka duk duniya ba mumini kai kaɗai ne Mm.
da kai ake Mm.
kai kaza kai kaza kai sallah kai azumi kai waye duk kai kaɗai ne Mm.
idan ka je wajen ayan kafirai Mm.
kar ai kafirci kar ai kaza da kai ake Now.
kai kaɗai ne Mm.
a sai kai ne ake so ka ka tura kafirci daga gare ka Mm.
ka samu ka zama mumini Mm.
to shi ne wai za ka rata aya ta wa'adin idan ka karanta aya ta rahama Mm.
tarju sai ka ne- ka kaunaci samun rahama daga Allah Mm.
wa tad'u Allah sai ka roƙi Allah Mm.
wala tashtagil bil kalami ma'an nasi anta fi munajatil jalili tabaraka wa ta'ala Mm.
in kana karatun qur'ani Mm.
banda kana karatu kuma sannan ana hira kuma kana hira da mutane Mm.
kai kana da karatun qur'ani kuma hira ma da kai ake yi Mm.
to kai ka da kake hira da ubangijin kai na ruwanka da hira da wani Gaskiya.
wai za karatar qur'ana Mm.
idan kana karatun qur'ani Mm.
aqbal aqbil il- aqbala ilayka huwa shi ubangijin ne zai fiskace ka Mm.
sai ya fuskance ka kai kuma ka fuskance wasu ai baka yi ladabi ba kai zai tangarta bil kalami ma gairihi qila laka wa laka ila ayna tasrifu wajhaka anni idan ka ka shagala da wasu kana karatu amma kana surutu sai Allah ya ce maka to kai kai kan kai tonka bayan na fuskance ka Mm.
za mu gana da kai sannan kuma ka je da wajewa kuma za ka je walisalihina adabun fi tilawatil qur'ani salihan bayin Allah suna da ladabi a cikin karatun qur'ani kana usman sai na usman Allah kara masa yarda ya kasance yaksimul qur'ana fi kulli lailatin a duk dare ma shi sauke qur'ani yake yi eh sai na usmanu fi raqadi wahid kuma raka da yake yi raka biyu dama yake yi in yi raka sa ta farko zai karanta qur'ani daga bakar har nasi raka ta biyu kuma ya karanta qul huwallahu uku shikenan salatul laili inda usmana witruhu rakatu wahidatun a sallan dare na na sai na usmanu in zai yi witri raka ɗaya yake karanta yake yake sal- sallata amma rakar kullu lailatin bil qur'ani kulli duk qur'ani yake karantawa a raka witri Eh, in ya kar in yayi wannan raka da shi kenan ya gama ya gama ya karanta qur'ani ya gama ya yi witri sa kenan haka sai na usmanu yake wa hadha ma hudurin wastihdarin wa tafakkuri dabburin eh, tammin sai za faru da hakan fa in yana karatun kuma duk abin da yake karantawa yana sauraron abin da Qur'ani yake faɗa yana suranto cewa gashi a gaban ubangiji yake karatu kuma yana cikin tunani duk aya sai yayi tunanin me me take nufi me ake bukata da ita haka yake Usman qadirun ala zalika sai na Usman yana da wannan ikon ai sahabin annabi ne babba ne wa man kana idza aksara min qira'atihi alla tadabburuhu wani kuma yana karatun qur'ani amma dai luran ne babu sosai shi dai zai ta karatu yana tafiya kawai to yaje dai yayi ai hakan ma ya samu na'am eh in dai ka karanta qur'ani nan kam duk harafi daya sai ka samu lada goma nan haka annabi ya ce kuma ya ce karkashe alif lam mim harafi ne a alif harafi lam harafi mim harafi adadin harufan qur'ani to kana da lada goma goma sau adadin harufan qur'ani ko ta yaya ka karanta kuma ba wai sai kana lura da shi ko cikin sallah ko kana da alwala ko baka da alwala kowane hali kake inda ka karanta qur'ani wannan lada goma sai an baka na'am wa- ya garau walau ayatan wahidatan yatadabbaruha mutum in zai yi yana karatu haka in ba lura ya samu ko da aya daya cikin karatu nasa ya lura da ita ita wa yastadiru afda ah, wa yastadiru ya, ya, ya mai da huduri mana ya ajiye gashi ga qur'ani abdullahu in yayi haka zai fi ya fi masa da ilada akan wancan فلهذا آه، ورد من ختم القرآن في أقل أقل من ثلاث فلم يهدر يا زو أحاديثي mutum ya karanta Qur'ani abinda bai kai kwana uku ba to da wuya ya samu yin huduri saboda zai yi shi a gaggaushe ne amma in kwana uku ne izu ashirin ashirin za ka yi shi daidai kuma zai huduri idan minhum a cikin mutane man yaqra'u al-qur'ana fi thalathati ayyamin akwai mai karanta qur'ani a cikin kwana uku wa minhum man yaqra'u fi us- usbu'in akwai mai karantawa a sati adatu salafi al'adan haka ne al'adan bayin Allah ila yawmina haza har yau kuma haka yake tafiya yaqra'una ala hadha tartibi suna tafiya akan wannan tartibi al-kummalu min al-qurra'i a kamilai masu mahaddata al-qur'ani الحزب الأول ثلاث سور والثاني خمس سور والثالث سبع سور والرابع تسع سور والخامس إحدى عشرة سو- سورة والسادس ثلاث عشرة سورة والأخير المفصل to haka suke su yadda suke yi ranar farko sai su karanta surori uku da ba- bakara ali ibrahim da nisa sai su kwana in gari ya waye su karanta sura biyar in gari ya sake wayewa su karanta sura bakwai in ya sake wayewa su karanta sura tara daga tara sai su karanta sura sha ɗaya sai su karanta sura ah, goma sha uku kafin nan kuma an zo ya mufassal ma'ana daga suratul fassala zuwa ƙarshe ma'ana zuwa daga haƙaf kai zuwa ƙarshe sai su ƙarasa shikenan yadda dai muna bakara da zai fara daga bakara ilal ma'ida ta zuwa ma'ida ranar farko kenan kaga ya samu bakara a ali imran da nisa hadhihi salatu salatu suwarin sura uku ce min al-ma'idati ila yunus in ya fara daga ma'ida kuma zai je yunus ne kaga ran ko kamsu suwarin sura biyar ce kaga ka samu suratul ma'idati suratul an'ami la'arafi anfal da tauba sura biyar ce min yunus ila al-isra'i daga yunus kuma zuwa suratul isra'i sabu suwarin sura bakwai ce sai kuma haka suke yin su min al-isra'i ila shu'ara'i daga isra'i zuwa shu'ara'u nan kuwa tun suwarin sura tara ne min ash-shu'ara'i ila wasafati ida asharata suratan daga shu- suratul shu'ara'i zuwa wasafati ma'ana zuwa yasin sura goma sha ɗaya ne min wasafati ila qaf salasa asharata suratan daga wasafati zuwa qa suratul hujurati shine ƙarshe daga ƙarshen sa ne qaf din zai fara to shi kuma sura goma sha uku ne min qaf ila nasi hadha al-mufassalu نعم daga suratul qaf zuwa ƙarshe shine ake ce masa mufassal مم.
shi kenan qur'ani ya kare مم.
Eh, shine bikrun ubudu yunus subhana Mm.
wa shu'ara yaqinu qafun bana مم.
na'am kama qala مم.
qa'ilun na'am lokaci yayi ko نعم to alhamdulillah sai gobe.
alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah na'am tambayar mu ta farko mai tambayar yana cewa ya shehu nawa ne nisabin zakka na bana sannan kuma mutum zai iya ba da zakkarsa ta hanyar yin transfer sai ko kuma sai dai cash Ha, to shi kenan eh zakka dai tunda Allah ya farlanta ta kuma da yake kudaden suna caccanzuwa na'am eh suna ƙasa yawanci ma yanzu kan kudaden mu ƙasa suke yi Mm.
ba su yin sama ba Mm.
bana dai miliyan biyu ne hadda hadda rabi ma Mm.
mana miliyan biyu da dubu ɗari biyar sai mutum ya mallake ta sannan kuɗinsa sun kai zakka Mm.
sannan zai fara shirya zakka Mm.
eh zakka duk yanda za ta amfani wanda za ka bawa Mm.
za ka bashi na'am ba wai sai ka shirya kuɗin ka miƙa masa ba Mm.
a shi ma yana da account da za ka bashi Mm.
sai ka tura masa Mm.
ai shi ne zai je amfani da kuɗin Mm.
eh kawai wanda Allah ya ce a bawa ya zama kuɗin sun isa hannun wanda Allah ya ce a bawa Mm.
in ka riga ka kai ya tabbata shi kudin sun shiga mallakansa Mm.
ka fita Mm.
ka yi zakanka Mm. Na'am, sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu ni ne na zo sallar magariba sai na tarar za a shiga sallar isha to zan iya barin magaribar in yi sallar isha ɗin ko kuma ya zan yi In yana so zai iya barin mangariban Mm, sai ya bi su ya samu isha kar ya rasa duka biyu na'am in yace zai yi ma- eh, mangariban kaga sai su yi isha bai samu mangariban jam'i ba ishan ma zai rasa ta jam'i Mm, kuma an- ana son a samu jam'i mm, duk kuma a cikin masawar malikiya ne mm, yabda'u bil hadira ibn wahabin Mm.
wa ashabun yabda'u bil ahabbi mm, Eh, ibn wahab yace sai ka jera su mm, Eh, almajirin imam maliki ne mm, ashabu babban almajirin wa- imam maliki Mm.
ya sha duk wacce kake so ka fara da ita mm, kaga sai yayi isha dinsa a cikin jam'i Mm.
bayan an ya idar da isha sai yayi mangaribar sa mm.
kuma duk sun yi Na'am, sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu meye ne matsayin shisha wato wannan tabar da ake sha da tiyo a musulunci eh inda tana cutarwa haramun shi na'am kullu muskirin haramun mm, duk abin da zai bugar mm, ko ya sawa dan adam ciwo mm, haramun ne a musulunci mm, eh shi ma ai da giya da ƙwayoyi da duk abin da ake amfani da shi mm, in dai dama abin da ake dubawa abu biyu ne ko ya gusar da hankali mm, ya zama haramun ya zama dangin giya mm, ko kuma ya cutar da jiki mm, Allah ya hana mutum ya jefa kansa a cikin halaka mm, wala tulqu bi aydikum ila tahaluka mm, kar ku jefa kanku a cikin halaka mm, in mutum ya je shutu da wata cuta mm, aka rasa maganinta Mm.
wa ya kai shi mhm, shi ya kai kansa mm, kuma in ya je sai Allah ya tambaye shi me yasa ya sha mm, in bai sha ta ba zai rayu ba mhm, wanda ba sa shan ba su rayu ba ne to duk abin da mutum ya san cutarwa yake yi Mm.
ba shi da amfani mutum ya rabu da shi mm, To, am- yin amfani da shi haramun ne ba shi da kyau a musulunci mm, Eh, mutum ya samu da abin da musulunci ya yarda da shi ya yi amfani da shi abubuwan sha da yawa Mm.
mutum sai ya sha hayaki mhm. Shehu. Na'am. Sai tambayar mu ta gaba. Na'am. Mai tambayar yana cewa ya shehu ni ne na je farauta. Sai ishi da yunwa suka kama ni har na karya azumi na. To shin ya matsayi na kuma ya zan yi?
a to ai ana lura da inda ya je farautan Na'am.
in ya je tafiyar da ta kai kasaru na'am to dama tafiya in ta kai kasar ai ta halatta mutum bai- zai iya ma ajiye azumi saboda ita mm ma'ana ta kai kilomita saba'in da biyu mm eh daga kilomita saba'in da biyu mutum ya kai inda ya je din ya kai kilomita saba'in da biyu mm to dama a shari'ance ko da babu wahalar man yana so zai iya ajiye azumi mm ya halatta mm in dai tafiyar tasa ta halarce mm to in kuma tafiyar ba ta kai ba mm to nan ka dole sai azumi mm ba wata wata wahalar da za ta sha sace sai ya sha azumi Mm.
in ya sha kuma kafara zai yi Na'am, na'am. Sai tambayar mu ta gaba, mai tambayar yana cewa ya shehu ina matsayin sallah a gaban liman.
a sa- ita sallah ai ba wai a gaban liman ko bayan liman bane sallah take Na'am, ha sallar koyi da liman na'am, shine kawai ake sal- muradin sallah na'am.
in za ka bi liman Mm, za ka ce na yi koyi da da da na yi niyyar sallah kaza mm, na yi niyyar koyi da da da liman na'am, in kai niyyar koyi da liman duk inda limamin yake mm, sallar ka tana bin tasa na'am, yawa ko a gabansa kake Mm.
ko a bayansa kake Mm.
ko a ina kake ma mm, idan aka ce haka to shikenan duk gidajen da suke gaba da masallaci sun daina sallah kenan sosai. Na'am, sai in za- in za za su yi sallah Na'am.
kuma za su bi masallaci Mm.
to kaga za a ce musu ba su da sallah mm, ko ba wanda ya faɗa mm, a wannan kan tunanin wasu mutane ne mm, gaskiya babu shi na'am, na'am. Sai tambayar mu ta ƙarshe, mai tambayar yana cewa ya shehu ni ne nake da buƙatar kuɗi wato cash. saboda wata bukata ta sai na je wajen mai POS sai aka bani naira dubu takwas ni kuma sai na tura masa dubu goma to ina hukuncin wannan a addinin musulunci ba shi da kyau na'am Eh, riba ne na'am ai kuɗi kam duk wanda in shanji ne shanji Na'am.
kuma haramun ne ba a san riba na'am Eh, shanji amma dun dun- dun da ya zama larura Mm, shi ba inda ya iya in ba ya kama ba zai samu bukatar ta biya ba mm, to shi kenan amma dai duk sun yi haramun kam na'am tabbas sun yi riba na'am wannan ɗari biyun ko Mm.
dubu biyun kai mm, dubu biyun da da aka shirye da dai ya shirye masa kudinsa gaba daya in ya shirye masa kudinsa ya karba eh ka karbi kudinka sun cika sun cika ba ni ladan aiki na mm, shi kenan sai ya bashi abin da ya bashi mm, ka ganan ko ko rabi ya raba kudi ya bashi yayi halal ne bayan ya karbo kudinsa amma a cikin canji ka bada goma baka takwas haramun ne mm.
ba kyau Na'am, na'am. A ƙarshe akwai masu buƙatar addu'o'i da buƙatunsu mabambanta, akwai kuma takardar sanarwa da aka aiko, kamar yadda takardar take cewa muna gayyatar jana'iza a ƙofar su yaye Yusufa akwai wata ‘yar babbansu da Allah ya mata rasuwa.
Allahu Za a yi Akbar.
jana'izar ne ƙarfe tara na safe a ƙofar gidan su yaye Yusufa.
Allah ya fi mata Amin, amin.
karfa na Ƙarfe tara na safe.
to Allah ya kai mu Amin.
Allah ya kai mata Allah ya sa ta Amin.
huta. Allah ya Alhamdulillah.
jikan magabatan mu Amin.
wanda suka rasa Allah ya hamce su Amin.
haka Allah ya sa mu shiga da imani Amin.
Allah ya ba mu ikon bin Allah Amin.
Allah ya ba mu albarka wannan wata mai albarka Amin.
Allah ya tabbatar da mu a cikin Allah ya karbi dukkan ayyukan mu Amin.
Allah ya karbi dukkan ibadun mu Amin.
Allah ya daidaita mana kasar mu da kasashen musulmai gaba daya Amin.
Allah ya sa mana albarka a cikin dukkan harkokin mu Amin.
Allah ya shirye mu Amin.
Allah ya shirye mana Amin.
Allah ya tabbatar da mu kan hanya daidai wanda za ta amfane mu Amin.
har zuwa ga Allah tabaraka ta'ala Amin.
Allah ya bar mu da annabi mu sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam wasallam. Amin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي Amin.
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
آمين.
ربنا لا تؤاخذنا آمين.
إن نسينا أو أخطأنا Amin.
ربنا ولا تحملنا إصرا كما أنت الذين من قبلنا Amin.
ربنا ولا تحملنا ولا طاقة لنا به Amin.
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا آمين.
وانصرنا على القوم الكافرين Amin.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين.
وسلام على المرسلين Amin.
والحمد لله رب Alhamdulillah.